بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 24-25 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 25 ga watan daya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 27 a cikin littafin kitabu tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masirul imami malik ibn anas da ke nan unguwar ibrahim bakoni extension a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya mun tsaya kan babi na goma sha takwas wannan babin da malaye masa taki da a babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fi salihin huwal ghuluwu fi salihin babin da ya mana bayani cewa dalilin da ya jawo 'yan adam suka kafirce suka bar addinin su tun a karan farko shine wuce iyaka game da salihan bayi Allah ta'ala ya tsare mu yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babi na 19 wanda wannan babi na 19 kaman cika mako ne ko kuma ƙarin bayani ne akan wancan babin da muka wuce babu ma ja'a min at-taghlizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fakaifa idza abadahu malam yace babu ma jaa babi akan abin da yazo na nassoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi man abada Allah inda qabri rajulin salih rajulin salih game da hukuncin wanda ya bauta ma Allah a wajen kabarin wani mutumin kirki tsanantawa kausasa harshe da nassoshin alqur'ani suka yi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wanda ya bauta ma Allah a wajen kabarin wani fa kaifa idza abada hoto ina kuma ga in ya bauta ma shi man wannan wani da ke cikin kabari babu ma ja'a min at-taghlizi fi man abada Allah inda rajul qabrin inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu babin zai mana bayani akan ina hukunci na mutum ya bauta ma Allah a daidai kabarin wani mutumin kirki shari'a ta kausasa harshe akan haka to ina kuma ga in ya bauta ma mutumin kirki din jama'a muna fahimta ku in ya zama bautar ma Allah yayi amma ya kai ta jikin kabarin wani shari'a ta kausasa harshe akai to ina kuma ga in ya bauta ma shi wanda ke cikin kabarin Allah ka tsare mu da wannan bauta malam yace fi sahihi an aishata anna umma salamata zakarat li rasulillah sallallahu alaihi wasallama kanisatan ra'atha bi ardi al-habasha wama fiha min as-suwar faqala ulaika idha mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ما لا يتي فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة ال- فتنة القبور وفتنة التماثيل ما لا يتي في الصحيح يا ذو أتشين صحيح البخاري أصلا ما لمن حديثي إن سنتي في الصحيح سنة نفين يا ذو أتشين بخاري أما أنا malam yakan ce fi sahihi amma yana nufin bukhari da muslim ya zo a cikin bukhari da muslim an aisha ta an karbo daga aisha ummul mu'minin Allah ya kare da a gare ta tace anna umma salamata matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama radiyallahu anha zakarat li rasulillah sallallahu alaihi wasallama kanisatan ra'atha ra'atha bi ardil habasha ummu salama ta ba mu annabi labarin wani coci da ta gani lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa habasha ai mun sani a tarihi cewa lokacin da kafiran makka kafiran ƙurayshawa suka matsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a cikin garin makka annabi ya umarci sahabbansa da su yi hijira daga makka zuwa habasha annabi ya faɗa musu cewa akwai wani sarki najashi shi ba musulmi bane amma adili ne shi ba zai bari a zalunce ku a ƙarƙashin mulkinsa ba to wannan hijiran da aka yi ummu salama tana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa habasha tare da mijinta abu salama ta ba mu annabi labari kafin wato shi abu salama ya rasu kenan bayan abu salama ya rasu ummu salama tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ta ji ya ce duk wanda wata musiba ta same shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajilni allahumma ajilni fi musibati wa khlifni khairan minha yace Allah ka bani lada akan wannan musiban da ka jarabe da ita ka musanya mun da wanda ya fi shi alkhairi yace Allah zai musanya mata da wanda ya fi shi alkhairi saboda haka tana tunanin wani miji ne kuma a fadin duniya ne da yanzu za ta same shi mai alkhairi irin Abu Salama sai ga annabi ya aiko cewa yana neman ta da aure sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga alkhairi ya gama tabbata ai saboda haka tace ya rasulullah ina da tsananin kishi sannan ina da ƴaƴa marayu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ƴaƴanki marayu sun dawo wuyana kishi kuma zan roki Allah ya sassauta miki shi to ita wannan ummu salma din tana ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani church da ta gani a ƙasan habasha wa ma fiha min as-suwar da abin da ke cikin cocin na wato gumaka ko hotuna faƙala sai annabi ya ce wula'ika kin ga waɗannan mutanen idza ma tafihimur rajulu salih su yadda suke shine idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu awil abdus salih ko kuma bawa nagari idan nagaltaccen bawa ya mutu a cikinsu abinda suke yi shine banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a daidai kabarinsa kan kabarin nasa sai su gina masallaci sai su shigar da kabarin ya shiga cikin masallacin wasawwaru fihi tilka suwar sai kuma su wato yi wannan hotunan ko wannan mutum mutumin a cikin masallaci din su zana hoton shi wannan mutumin da ya mutu aka gina masallaci a wajen annabi ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah kaga abinda za mu fahimta a nan shine ai a nan annabi bai ce suna bauta ma kabarin ba me ya ce shine suna gina masallaci a daidai kabarin masallaci mu ake bauta mu a ciki ma'alla wa'annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada amma kaga sai annabi ya ce waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah me ya ba su wannan matsayin na mafi sharrin halittu a wajen Allah shine bauta ma Allah a wajen kabarin wani salihin bawa Allah ya sa muna fahimta to yanzu kuma ina ga kuma wanda shi yana bauta ma wanda yake cikin kabarin ne ina ga wanda shi bautar san yana yi ne ma wanda yake cikin kabari jama'a muna ganewa shi yasa nake ƙara maimaita mana shi tsarin musulunci duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu a tsari na musulunci zuwa ake a kai shi makabarta tare da musulmai abin ne shi wannan shine tsari ba inda aka samu daga magabata cewa saboda matsayin mutum da darajarsa wai an keɓance masa waje an binne shi babu babu annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace Allah yana karɓar ran annabawa a inda yake so a binne su da aka aka binne shi aka kuma binne abubakar da umar a wajen amma daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar da umar baka taba samun labarin wani wanda aka zo aka ce gashi nan cikin sahabbai tun daga kan sayyidina Uthman khalifa na uku har zuwa sahabbai na ƙasa wai gashi nan an ware masa kabari an gina masallaci a kabarinsa ko kuma an ware masa gida a cikin gida an gina dukansu wasu suna kwance a makabartan baki wasu suna kwance a wasu makabartu hatta ita na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka binne Annabi da Abubakar da Umar a ɗakin ta ita ma makabarta aka je aka binne ta makabarta aka je aka binne ta to kaga babu yadda za a yi wani ya zo shi can wallazi na ja'u min ba'di ya zo can karni na goma sha nawa shi kuma ya zo a gina masallaci a gina masa kabari a cikin masallaci wannan gap ne da za a bayar don a kai zuwa ga bauta masa babu yadda za a yi a keɓance ma mutum kabari a cikin masallaci da sunan girmamawa kuma ba a bauta masa ba zai yi ba a keɓance kabarin in dai har asali dalilin da yasa aka keɓance kabarin shine girmamawa to ba yadda za a yi ba a bauta masa ba ba yadda za a yi ba bauta mana ba Allah ya kiyaye malam yace fa haula ijma'u bainal fitnatayn kaga waɗannan sun hada fitintunu guda biyu fitnatil quburi fitinan kaburbura wa fitnatit tamathil da kuma fitina ta mutum mutumi fitinan kabari shine gina masallaci a inda kabari yake sannan kuma da yin mutum mutumin wanda ke ci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa da ya hijira daga makka zuwa madina ai filin da aka gina masallacin annabi akwai kaburburan wasu amma me aka yi tonewa aka yi aka canza musu waje tonewa aka yi aka canza musu waje malam ya ce walahuma an haƙalat haka nan imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga aisha allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da rashin lafiya ya sauko wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tafiqa yadrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idha tamma biha kashafaha annabi sallallahu alaihi wasallama yana dauko wata rigarsa wata wato wani mayafinsa sai ya rufe fuskansa da shi idan zafi ya wannan dinsa to sai ya yayi sai ya dage a rigar daga fuskansa ma'ana kamar mutum ka san mutum misali ba shi da lafiya ana zafi amma shi yana jin me yana jin sanyi to idan ya ji wannan sanyin sai ya jawo wannan mayafin sai ya rufe jikinsa idan ya ji dumi ko zufa sai ya yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala wa huwa kadhalika yana cikin wannan yanayin sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara yace Allah ya tsine ma yahudawa da nasara albarka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai nana Aisha tace me yasa annabi ya faɗa haka shine yuhadhiru ma sanau annabi yana gargadi kar a yi masa irin abin da aka yi musu kar a yi mai da kabarinsa ya zama abin bauta irin yadda nasara da yahudawa suka mai da kaburburan annabawansu suka zama ababen bauta wajajen bauta walaula zalika ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjidan nana Aisha Allah ya kare da a gari tace da ba din abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba da kabarinsa an girmama kabarinsa an kambama kabarinsa sai dan ana tsoron kar a mai da kabarin ya zama masallaci kar a mai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajen bautan Allah shi yasa tsari na musulunci addu'a ibada ce to shi yasa daga cikin sharadin ziyara ko ziyara ka kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a tsayawa a jikin kabarin annabi a ce za a yi addu'a wannan shine sunna ita ce sunna wannan shine karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine karantarwan magabata abinda ake yi in ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka yi assalamu alaika ya rasulullah ka yi mishi salati ka matsa ka yi assalamu alaika ya ababakarin ka yi mishi addu'a ka matsa ka yi assalamu alaika ya umar faruk ka yi mishi addu'a sai ka matsa gaba amma ba a tsayawa jikin kabarin annabi a ce za a yi addu'a amma yanzu kaga mutane in ka karanta musu haka yanzu wani zai daura hannu a kai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wani makiyin manzo ai to wannan ita ce soyayyar manzo din tsayawa a inda manzo ya tsaya ita ce soyayyar manzo jama'a muna fahimta ku yadda annabi ya tsaya ka tsaya a wajen to ita ce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka shirya mu ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول يتي جندب بن عبد الله يتي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم كافن يرسو دخوانا بيار ينا تشيبا كاغا النبي يا رسول يوشي يا رسول أنا الليتنا to kaga a cikin litinin aka cire kwana biyar ya zama ranar yaushe kenan ya zama ran laraba kenan ko yawwa ya zama wurin laraba ya ce na ji annabi sallallahu alaihi salama yana cewa yana faɗi gabanin ya rasu da kwana biyar ya ce inni abara'u ilallah an ya kuna liminkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila annabi yana cewa inni abara'u ilallah lallai ni na barranta har a wajen Allah ina nuna bara'ata an ya kuna liminkum khalil a ce a cikinku ina da wani badaɗe masoyi wanda wato ainihin zan yi mishi soyayya wanda zai zama abokina har mu tafi lahira da shi fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan domin Allah ya rike ni a matsayin badadai kamar takhadha ibrahim khalila kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila inda a cikin al'ummata akwai wanda zan rike shi a matsayin badadai lattakhadtu ababakarin khalila da na rike abubakar a matsayin badadai ma'ana inda akwai wanda zan rike shi mu tafi lahira a ce wuce saboda alfarman kana tare da annabi to da na rike abubakar da na rike abubakar kaga wannan daraja ce ta sayyiduna abubakar kaga duk mai zagin sayyidina abubakar ya gama tattara makansa fushin Allah ya gama tattara makansa fushin Allah domin in ka ɗauki ƙur'ani kaf ba wanda Allah ya kira shi cewa shi abokin annabi ne sai abubakar shine Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا سيتي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول lisahibihi la tahzan inna allaha ma'ana Allah ya ce tuna lokacin da annabi yake ce ma abokinsa kar kai bakin ciki Allah na tare da mu Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alai Allah da kansa yace ni na saukar mu abubakar da nutsuwa Allahu akbar kaga wannan matsayinsa ne ba yanda ka iya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yace masahabbai su du kullu kawkhatin fil masjid illa kawkhata abubakar duk wata kofar da take masallaci kowane sahabi in ya zo sai ya fasa kofa kofar da za ta kai shi sai ta zuwa gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku dauka fasa kofofi wannan sun fasa ta yankin su wannan sun fasa ta yankin su kowace kofa a toshe ta sai dai kofar abubakar shi kadai sai malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama khalifan musulunci shine abubakar shine abubakar domin a matsayin shi na khalifa mai yiwuwa akwai bukata ta gaggawa da za ta taso wanda za a bukace shi a cikin mai a cikin masallaci bisa ga wannan ne wasu suka ce a nan ne aka samu kofar liman da ake yi a masallatai a buɗe kofa ta yadda liman zai shigo ta yadda kuma zai fita wallahu musta'an amma dai wannan ya nuna mana falalan sayyiduna abubakar darajarsa da matsayinsa babu wanda ya kai shi daraja cikin halittun Allah kaf in ka cire annabawa da manzanni to daga farkon duniya zuwa ƙarshe ka cire annabawa da manzanni mutum na farko shine abubakar mutum na farko shine abubakar yasa duk mai zaginsa to tsinanne ne shi duk mai zagin abubakar tsinanne ne shi amma duk wanda yake tattare da albarkan addini da rayuwa wallahi ba zai zagi abubakar ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu wani a cikinku da yake da hannun jari a wajenmu face mun biya shi kayansa ya ce amma sai dai banda abubakar shi yana da hannun jari a wajenmu wanda ba wanda zai biya shi sai an je lahira allah zai biya shi saboda haka muna son annabi muna son abubakar da umar allah ka tashe mu tare da su masu zagin su allah ka nisanta tsakaninmu da su da haka manzo allah ya ce ala ku saurara ku ji wa inna man kana qablakum kaga waɗanda suka gabace ku kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajid sun kasance suna riƙar kaburburan annabawansu a matsayin masallatai manzo allah ya ce ala ku saurara ku ji fala tattakhidul qubura masajid kar ku yadda ku riki kaburbura su zama masallatai kar ku yadda fa inni anhaakum an zalik manzo Allah yace na hana ku kar ku yi haka annabi yace na hana ku kar ku gina masallaci akan kabari kar ku gina kabari a cikin masallaci manzo Allah yace na hana ku fa inni anhaakum an zalik annabi yace na hana ku kar ku yi haka amma yanzu kaga saboda rashin fahimtar addini da rashin fahimtar tauhidi akwai guraren da in za a gina masallaci ma za a gina kabarin kabarin malamai da shehunan wajen za a gina musu kabari a ciki manzo Allah kuma gashi yana cewa kar ku yi na hana ku kar ku yi na hana ku annabi yana cewa kar ku yi na hana ku kar ku yi na hana ku la ilaha illallah Allah ya kiyaye kaga mu yanzu wata sabuwar hanyar shirka da mu muka tashi da ita a cikin garin nan shine wani abu wai makon shehu wai makon shehu ma'ana shine tunda an ce a can ana makon sahabbai ana karantar da falalan sahabbai ana karantar da matsayin sahabbai da darajar sahabbai to bari mu mu kirkiro makon shehu sai kishiyanci sahabban sai kawar da hankalin mutane da kan sahabbai ya dawo kan shehu shi yasa wallahu alam so inda suke makon sahabbai malamai ne masana wanda duk abin da za su yi za su gina shi ne a bisa mahanga ta shari'a amma ya kamata kuma a waiwayi saddun zari'a toshe kafan barna eh toshe kafan barna babu laifi lokaci bayan lokaci a samu sati a yi naduwa ko wani abu makamancin haka ko a ware wuni guda daga safiya har yamma wannan zai karanta falalan sahabbai wannan ya karanta matsayin wannan ya karanta matsayin mai zagin sahabbai falalan abubakar da umar a karanta su gaba ɗaya zaman kamar naduwa ce aka yi ko samina ce amma yanzu kaga wannan abin su kuma yannan ya ba su dama da sunan cewa makon shehu me ake ma shehu dama bauta masa ake yi bauta mishi ake yi Allah kar kama mu da laifin wawayen cikin mu da haka manzo Allah ya ce kar ku yadda ku yi kabari a masallaci annabi ya ce na hana ku malam ya ce faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi manzo Allah ya hana yana can adab da ƙarshen rayuwarsa kaga kamar wasiya ce ke da yake yi yana ce ku rike ta da kyau summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu manzo Allah kuma ya la'anci ya tsini albarka ma wanda ya haka wasalatu inda hamin dalika sallah a wajen da kaburbura suke na daga cikin haka wa illam yubna masjid koda ba a gina masallaci ba koda ba a gina masallaci ba wa huwa ma wa huwa ma'ana qawliha shine ma'anan fadin a Aisha da tace khushiya an yutakhadha masjidan ana tsoron kar a mai da kabarin annabi zan wajen sallah koda ba a gina masallaci a wajen ba fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida sahabbai basu gina masallaci a kusa da kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma wa kullu mawdu'in qusidati salatu fihi faqad tukhidha masjidan ai duk inda aka yi sallah a wajen aka nufaci ai sallah a wajen to an maida wajen ya zama ya zama masallaci ya zama masallaci bal kullu mawdu'in yusalla fihi yusamma masjidan duk inda ake sallah to za a iya kiran shi masallaci kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura an sanya min ƙasa ta zama masallaci ta zama mai tsarki ta zama masallaci ma'ana shine yace duk inda kake in sallah ta riske ka ka tsaya kai sallar ka a wajen wajen masallaci ne to kaga wannan bala'i ne masifa ce da ta shigo cikin mu tunda har kaga yanzu har ana iya samun waɗanda suke zuwa jikin kabarin wani shehi su tsaya suna roƙonsa suna koka masa cewa mai yayi tsada yanayi ba daɗi wane ne wane ne kaga wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hararo mu al'ummarsa wannan shine abin da annabi ya hararo mu al'ummarsa yace na hana ku na hana ku kar ku gina masallaci a kabari kar ku gina kabari a cikin masallaci kar ku yi haka duk wanda ya mutu aje abin ne shi idan addu'a ce kai Allah ya gafarta ma wani Allah ya san shi ya kuma san inda yake gafarin za ta isa zuwa gare shi gafarin za ta isa zuwa gare shi kaga wannan ita ce karantarwar sunna wannan ita ce karantarwar sunna ita ce karantarwar ahlus sunna kaga mu yanzu ahlus sunna da iyayenmu da mu da muka zo baya yanzu watakila waɗanda suka rayu ma da marigayi shek abubakar mahmud gumi inda za a kai su makabartan da aka binne malam a ce ku nuna kabarin malam abubakar mahmud gumi aiki aka ba su an ba su aiki waɗanda suka binne shek jafar mahmud adam da hannunsu inda za a ji a ce ku nuna mana kabarin shek jafar mahmud adam an ba su aiki waɗanda suka je aka binne shek albani rahimahullah tare da su ba lallai shi ya gane ina kabarin sai yake ba wayanda suka je aka binne Dr. Ahmad Bamba tare da su an ba su aiki aka ce ku je ku binne kabarin Dr. Ahmad Bamba haka irin su Sheikh Abubakar Gido Argungu manya manyan malamai to wannan shine ahlus sunna wannan kuma ita ce sunna amma yanzu daga nan na tsaya ce Allah ka gafarta ma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi saboda ban isa jikin kabarin sa ba sai gafaran take isa in nace daga nan Allah gafarta ma Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa Allah gafarta ma Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ka ji kan Sheikh Ismail Idris shikenan saboda ban isa jikin kabarinsa ba sai gafaran take isa yanzu kullum mutum nawa ne yake ce Allah gafarta ma Sheikh Jafar Mahmud Adam kullum mutum nawa yake ce Allah gafarta ma Sheikh Albani dole dole sai an isa jikin kabarin shi babu dole babu dole babu dole amma ina gaya mana duk wanda aka ce an keɓance kabarinsa ko a ina ne aka ce an keɓance kabarinsa wai don girmamawa don girmamawa wallahi tallahi karshe abinda za a koma shine a bauta masa ai mun je a baya babin da muka wuce satin da ya wuce da me mutanen annabi nuhu suka fara da gina kabari domin su girmama waɗanda suka mutu ba da shi suka fara ba don su tuna da su da inda suka fara kenan ta nan muka faru wai kuturu ya ga mai kesbi ya ce daga nan muka fara Allah ya kiyaye malin ya ce wali ahmad bi sanadin jayyidin an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal al-imam ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce sanadi mai kyau daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda marfu'an yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine hadisi marfu'i yace inna min shirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya daga cikin mafi sharrin mutane su ne wanda alkiyama za ta tsaya suna raye wallazina yattakhizuna alqubura masajid da kuma waɗanda suke mai da kaburbura su zama masallaci waɗanda za su kafa kowa sharri a cikin mutane su ne wanda kiyama za ta rike su suna raye za a busa kaho su ba za su mutu ba sai an yi busan farko Allah kar kai mu wannan lokaci da kuma waɗanda suke mai da kaburbura ta zama masallaci kaburbura su zama masallaci to saboda haka iya abin da yake alaka tsakaninka da kabari da kaburbura makabarta kafin kai a kai ka shine zuwa ziyartar waɗanda suke kwance a ciki iya alaƙinka da su kenan ka je ka ziyarci waɗanda suke kwance a ciki abinda shari'a ta karantar ka tsaya a bakin makabartan ka yi addu'a ka ci ka yi musu sallama ka ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun wa yarhamu Allahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin nas'alu Allah lana wa lakum al afiya ka je ka ce assalamu alaikum ya ku ma'abuta waɗannan gidaje muminai da musulmai cikinku kuma mu ma insha Allahu muna kan hanya za mu zo mu same ku a nan an ce kace insha Allahu ne ta'abbudan lillah saboda bautan Allah Allah ya faɗa mana duk abin da kace zai faru to kace insha Allahu amma ba wai din akwai hukuntar zaka tafi ko ba ka tafi ba dinnan ko ka ce insha Allahu ko baka ce insha Allahu ba zaka ji amma dai a karantar da kai ga ce insha Allah mu ma muna hanya za mu tafi ka ce yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin waɗanda suka tawo suka waɗanda suka riga suka gabata da mu da muka jinkilta bamu iso ba duka Allah ya mana rahama mu da ku nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa muna roƙan Allah ba mu da ku Allah ya mana afuwa wannan shine sannan ka tsaya akan kaburbura ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a in ka zo addu'a ma wani da kuma ka gane kabarinsa ka je ka yi mishi addu'a in baka gane ba ka tsaya ka yi addu'a gaba ɗaya ka shigar da kowa a ciki Allah ya gane asalin manufarka ta wadda kake so ka yi ma addu'a shikenan za Allah zai riskar da addu'arka zuwa gare shi sannan kuma saura ma za su riski addu'arka wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a je a tsaya a kabari a roki kabari wannan babu shi a karantarwar musulunci wannan babu shi a karantarwar musulunci malam ya ce fihi masail karkashin wannan babin akwai matsaloli haka a gurguje al'ula matsala ta farko ma zakarar rasulu sallallahu alaihi wasallama fi man bana masjidan yu'badu Allahu fihi inda qabri rajulin salihin walau sahhat niyyatul fa'il abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da hukuncin wanda ya gina masallaci ana bautar Allah ne a masallacin a wajen kabarin wani mutumin kirki ko da kuwa niyyar mai aikin niyya ce mai kyau asali niyyarsa bautan Allah ne amma ya gina masallacin a inda kabarin wani mutum yake to yana fadawa cikin masifa to ballantana kuma wanda ya yi din saboda ya bauta mu wani wanda ba Allah ba a thaniya matsala ta biyu an nahayu an tamafi hani game da sassaka mutum mutumi wa ghilazul amri fi zalika da yadda aka tsananta al'amarin kaushi da annabi yayi الثالثة مسألة أكو العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك لوري يد من زال صلى الله عليه وسلم يكي مقرى وتنسنن تاو أكن هكا كيف بيّن لهم هذا أولا جبي يد النبي يي بياني تن أبرهو ثم قبل موته بخمس gabanin ya mutu da kwana biyar da ya faɗa ya yi ta maimaitawa gabanin ya mutu da kwana biyar ya sake maimaitawa ƙala ma ƙala ya faɗi abin da ya faɗi sun malamma ka na fi siyaƙi lam ya tafi bi ma taƙaddam a cikin wannan siyaƙin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa bai ji cewa abin da ya gabata abin da ya faɗi a baya ya wadata ba sai ya ƙara maimaitawa yana kwance akan gadonsa na ajali sallallahu alaihi wa sallama الرابعة مسألة تهدو نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر تنقبانن تنقبانن أسام قبرن سك النبي يهانا كرأي مسوانن أجيكين قبرن سك الخامسة مسألة تبير أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم wannan daga cikin sunnonin yahudu da nasara game da kaburburan annabawansu a sadisa matsala ta shida la'anuhu iyahum ala zalika yadda annabi ya tsine musu albarka akan haka as-sabi'a mas'ala ta bakwai anna muradahu tahziruhu iyana an qabrihi abinda annabi yake nufi shine yana so ya gargadantar da mu game da kabarinsa game da cewa kar mu amai da kabarinsa ya zama wajen bauta as-samina mas'ala ta takwas al-illatu fi adami ibrazi qabrihi dalilin da ya sa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba a kamba ma shi ba tun a lokacin tun a lokacin sahabbai menene dalilin da ya jawo ba a yi gini akan kabarinsa ba a kewaye kabarinsa menene dalilin da ya jawo haka shine saboda kar a bauta masa kar a bauta ma kabarinsa التاسعة مسألة آه ترى في معنى اتخاذها مسجدا ma'anan mai da kabari ya zama masallaci shine a mai da shi ya zama wajen sallah ko da ko ba a gina masallaci akai ba al'ashira mas'ala ta goma annahu qarana baina man ittakhadha masjidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hada tsakanin wato waɗanda suka mai da kabari ya zama masallaci wa baina man taqumu alaihi sa'a da waɗanda alƙiyama za ta tashi suna nan fa zakara dhari'ata ila shirki qabla wuqu'ihi ma khatimatihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai toshe kafan barnan da za ta kai zuwa ga shirka tun gabanin ya faru sai kuma ya nuna yaya kuma ƙarshen al'amarin zai kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya zikiruhu sallallahu alaihi wa sallama fi khutubatihi qabla mautihi bi khamsin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ambata a cikin huɗubarsa gabanin ya mutu da kwana biyar arradda ala ta'ifataini allataini huma asharru ahlil bid'a yayi mai da martani akan wato bangarori guda biyu waɗanda su ne wato mafi sharrin yan bid'a mafi sharrin masu kirkiran abu su ne yahudawa su ne mafi sharri bal akhrajahum ba'du ahli al-ilmi min min min al-thintayn was-sab'in firqa wato wasu daga cikin malamai na ilimi sun fitar da su daga cikin ɓangarori guda saba'in da biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce al'ummarsa za ta kasu wa humur rafida wal jahmiya su ne rafidawa ɗan shi'a kenan da jahmiyawa wa bi sababin rafidati hadatha shirku hadatha shirku wa ibadatul qubur sanadiyar rafidawa ɗan shi'a su ne suka fara kawo shirka da bautan gumaka wa hum awwalu man bana alaiha almasaji su ne waɗanda suka fara gina masallaci a cikin kabari su ne wanda suka fara mai da kabari ya zama masallaci yan shi'a Allah ya tsare mu daga hanyarsu asaniyatu ashara mas'ala ta goma sha biyu ma buliya bihi sallallahu alaihi wa sallama min shiddatin nazar abinda wato aka jarabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na tsananin rashin lafiya a lokacin tsiraransa ya daina cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat mutuwa tana da magagi Allah ya sauƙaƙa mana al-thalithatu ashara mas'ala ta goma sha uku ma ukrima bihi min al-khulla abinda Allah madaukakin sarki ya girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shi na cewa shi ɗin khalilullahi ne shi ɗin masoyin Allah ne badaɗayin Allah wanda Allah maɗaukakin sarki yake ƙaunansa kuma yake son sa sama da yadda yake ƙaunar kowa sama da yadda yake son kowa arrabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu a tasrihu bi annaha a'la min al-mahabba cewa matsayi na alhulla matsayi ne wanda yake sama da wato ainihin wanda yake sama da matsayi na mahabba domin akwai alhulla akwai almahabba to almahabba soyayya kenan alhulla kuma ya kai can sama can sama soyayya ce da kauna wanda yake can sama alkhamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar at-tasrihu bi anna as-siddiq afdalu sahaba cewa sayyidina abubakar shine mafi falalan sahabbai as-sadisatu ashara mas'ala ta goma sha shida al-isharatu ila khilafatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne da cewa shine zai zama khalifa bayan sa sabanin yadda ɗan shi'a suke faɗi to inda Aisha ta ce ba da da ba din haka ba ubriza qabruhu yace inda ba din wannan maganan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya faɗi ba tace ubriza qabruhu da an yi ibrazin kabarinsa abinda ake nufi da shi shine la uzhira fil baqi aw la kushifa wa uzila anhi al ha'ilu bi hadami jidranil hajra da badin ana tsoron kar a mai da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin bauta ba da an bayyana kabarin sa an wato ainihin yayi an zubar da katangan da take kewaye kabarin kabarin ya zama a fili mutane suna zuwa su ga kabarin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine amfanin kewaye kabarin annabi da aka yi saboda kar ma mutane su dinga ganin kabarin yanzu kaga ai galibi zaka dinga ganin mutum ya je umara sai je tsaya kabarin annabi yana addu'a Allah ka bamu alfarman annabi Allah ka bamu to inda ko ba kabarin annabin yana bude a ganin sa ga kabarin annabin na gani a idon sa ya za a kasance kenan kaga shirkan sai ta faka kenan Allah ka shirye mu to wannan shine abin da na tsallake na na ubriza qabr huda Aisha take fadi Allah ya kare ta a gare ta Allah kuma ya tsare mana imanin mu abin da muka fadi dai Allah shi ba mu lada kuri Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم الحمد لله